بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
babu du'a rukunin idi yawwa kaga kan shau yayi wa fati radiyallahu ta'ala anu dewa ya sha faɗa a bayyane da ɓoye ya sha faɗa yana cewa yawanci harkar nan ta ɗari ga ice mutane da duk sun zo sun ɓata abu ko ba haka ba ne dishe da ku ne nan shau yana faɗa ce mutane duk sun ɓata abu ita sha'anin tarbiyyar nan duk mutane ba su fahimci inda aka sa gaba ba ba a fahimce ta ba ita mutane duk sun zo sun ɓata sha'ani a yanzu da kuma ba abin da ya kawo wannan shine kowa ya zauna inda Allah ya ajiye shi in kai ka san muridi ne baka kai ba almajiri ne kai ma neman jaruwa kake to kada ka kafa kanka a matsayin jagora wanda za a dinga zuwa gurinka saboda in ka ja mutane sai kai su zuwa ga zuwa ga halaka yawwa yawwa shine abin da zaka kiyaye na'am
babu du'a rukunin idi yaji babu me
babu du'a shi ba shi bane babu sunnatul idaini ne ko idan tashi
ina za mu tashi babu sunnatul idaini bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wa karim wa ala alihi har dar azim babu sunnatul idaini babi kenan zai yi magana akan sunna ta idi guda biyu yawa irin abubuwan da suka shafi al'adu suka shafi idi guda biyu idin karamar sallah da babba li ahli islami ga wanda suka ma abota musulunci حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرنا زبيد قال سميت الشعبية عن البراء قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم يحدب yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba fa qala sai yace inna awwal awwala ma nabda'u bihi min yawmina hadha yace farkon abin da zamu fara da shi a yinin mu wannan an nusalliya yace to mu yi sallah shine farkon abin da zamu fara da shi thumma narja'a sannan sai mu dawo fa hara sai ko mu zo mu soke dabban mu talayya na'am faman fa'ala wanda ya aikata haka to ya dace da sunnanmu na'am حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن شيسا.
عائشة- عن عائشه نعم رضي الله عنها قالت دخل ابو بكر وابن جاريتان من جوار الانصار daga sai da aisha take cewa sai da na abubakar ya shigo wajena a halin a tare da ni akwai wasu wato 'yan mata guda biyu daga 'yan matan madina تغنيان بما تقاولت الانصار suna yin waka da irin waƙoƙin nan da mutanen madina suka dinga yi a ranar da aka yakin bu'asu قالت ta ce وليس تاج ta مغنيتين ce a halin kuma su waɗannan matan ba mawaƙa ba ne ba wai iya rera waƙa suka yi ba قال أبو بكر sai sai na abubakar ya ce عن إجماع الشيطان في بيت رسول الله صلى yanzu الله muryar عليه shaidan za ku dinga yi a ɗakin shugaba sallallahu alaihi wasallama وذلك في يوم to wannan ku a ranar idi ne
فقال رسول الله صلى الله عليه sai وسلم shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce يا أبا بكر ya ababakarin إن لكم لقوم عيدا ya ce kowanne mutane suna da idi وهذا عيدنا wannan ma idinmu ne yawwa kamar yadda na faɗa shi sa irin su wake-wake da kaɗe-kaɗe irin wannan akwai malaman da suka tafi suka ce gabaki ɗayansu haramun ne yawwa wasu kuma wanda suka tafi suke ganin halaccin haka suka tafi cewa to sai a irin kamar ranar idi yawwa kamar irin ranar idi ko kuma a ranar da ake kamar cikin halin bukunkuwa shi ma kuma idan an kiyaye alfarmar ubangiji kai zama ana ikhtilati tsakanin maza da mata in ya zama a irin ranar idi ne ko kuma a ranar bukunkuwa kaga wannan yawanci yara ne da mata za ga su suke irin wannan kada kada na'am Allahu alam
باب الأكل يوم الشهر قبل الخروج yace babi kenan ci a ci wani abu a ranar idi a ranar idin karamar sallah qabla al-khuruj tun kafin a fita idi حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبدو يوم الفطر daga sayyidina anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya fita a ranar karamar sallah hatta ya kula tamaratin har sai ya ci wasu dabinai
وقال murajja bin raja'in ya faɗa حدثني عبيد الله قال حدثني انس عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم yace daga sayyidina Anas yace ma- sayyidina Anas ya zantar da ni daga sayyidina Anas daga man- shugaba sallallahu alaihi wasallama wa ya'kulu hunna wutran yace maza Allah yana cin dabinon wutiri kamar uku ko biyar ko bakwai duk ishara zuwa ga wahadaniyar Allah wannan kuma za ga da yawa a cikin abubuwa na shugaba sallallahu alaihi wasallama yana yin su wutiri dan ishara zuwa ga wahadaniyar ubangiji don kuma neman tabarruki da wannan na'am
باب الاكل يوم النهر babi kenan shi kuma ci a ranar babban sallah a karamar sallah mun fahimci abin da yake a sunna kafin ka fita idi a samu wani abu a dan ci to shi nan kuma babin zai magana shi kuma yaya ci yake kuma a ranar kar- babbar sallah حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاه فليجيب yake cewa daga muhammadu dan sidina daga sayyidina anas yace shugaba sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya yanka qabla salati kafin sallah kafin sallar idi ya zama ya yanka dabban layyarsa falyu'id to wannan ya je ya sake layya ba ta yi ba فقام رجل sai wani mutum ya tashi daga cikin sabon manzon Allah قال هذا يغني يتحكي لهم yace ya rasulullah ni ina zato wannan yini ne da ake sha'awan nama a cikin sa وذكر من جيرانه kuma ya faɗi mako- makotansa irin bukatar su shi ya ɗauka akwai rana ce da ake bukatar a yanka a ci nama kuma a yi sadaka ba kai dole sai bayan bayan bayan sallah ba to sai yanka dabbar sa وكأن النبي صلى الله عليه وسلم yace ta kamar cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya gazgata shi da abin da ya faɗa na sha'anin makotansa da uzurinsa da ya kawo gadin da ya sa ya haka قال وإن وإن دي جزعة أحب إلي من الشاتين lahami sai ce to amma ya rasulallah ina da wata wata karamar dabba wadda jaza'a ce shine kamar yar wata takwas ko kuma wadda ta kai kamar shekara ɗaya ba ta kai biyu ba ne amma ina ganin ta fi masu ruwa gare ni daga ƙananan awaki guda biyu wajen nama in ka haɗa ƙwaya biyu ma ba za ta kai su ba
ففصله النبي صلى الله manzo Allah sai masa rangwami ya ce to shi aka yi masa rangwami ya je ya yadda ita ita da za'a din ta akuya ya ce fala adari a balagatun ruhusatu min suwa wa amala in ji mira yake cewa ban sani ba shin wannan ruhusar iya shi aka yi wa ko kuma ba iya shi bane har kowa aka yi wa yawa to ta nan ne za ka san saboda isa ta manzon Allah saboda girma manzo Allah yana yi tasarrufi yadda ya ga dama a cikin shari'a shine sharu kaga abin da yake ita in kamar akuya ce ko bunsuru ba a yin laili ta saboda take saniyu ko saniyu ita ce wadda ta cika shekara ɗaya kuma ta cika she- ta shiga cikin ta biyu sai ta cika ɗaya ta shiga cikin ta biyu kamar da rago da tinkiya ne shine jaza'a ko ku ne malamai haka ne ko yawwa ita ce jaza'a ita ce wadda ba- ba ba sai ta shiga cikin ta biyu ba to kaga nan wadan shi kuma akuya akuya ce da shi jaza'a ce bata kai saniyu ba manzo Allah sai masa rangwame aka ce to shikenan ka je sai kai amfani da ita dan aka yi masa rangwamen haka na'am حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن الع- عن البراء بن عازب قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الضحى بعد الصلاة Mm. yake cewa shugaban sallallahu alaihi wasallama yayi mana hutuba a ranar babbar sallah ba'da salati bayan sallah من صلى faƙala ya ce man- duk wanda ya salla wannan sallar tamu ونسك نسكنا ya layya wannan irin layya tamu فقد أصاب النسك to wannan ya dace da ibada ومن نسك قبل الصلاة wanda kuma ya layyarsa ƙabalar salati kafin sallah فإنه قبل to الصلاة wannan yayi ne kafin sallah ولا نسك له.
babu ladan layya gare shi وقال أبو بردة بن نيار khalul bara'i ba sai ya faɗa abu burda wato khalin kawun kawun bara'u يا رسول ya ce الله ya ma'aikin Allah فإني نسكت شاتي قبل الصلاة ya ce ni haƙiƙa na yi layyata ta da akuyata tun kafin sallah وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب ya ce sai na zaci cewa wannan rana yini ranar ci ne da sha
وأحببت أن تكون شاتي أول شات تصبغ في بيتي ya ce sai nake son wato ni akuyata ta zamo ita ce farkon wadda za a fara yankawa a gidana ka kwaɗayin alheri ne sanya shi haka نعم فذبحت شاتي ya ce sai na yanka ta وتكسيت قبل أن آتي الصلاة shi kenan na yi kalace da ita tun kafin in zo sallah قال ya ce شاتك شات لحن to akuya ka shi kenan akuya ce ta nama kawai an dai ci nama amma ba ba ibada aka yi da ita ba قال يا رسول الله sai ya ce ya rasulullah فإن عندنا أناقا lana jaza'atun ba ya ce ya rasul akwai wani dan akuya a gurinmu wanda yake jaza'atun ne jaza'a ne هي أحب إلي من شاتي ya ce shi ne mafi soyuwa gare ni daga awaki guda biyu أفتدري أني yanzu wannan ya ishe ni na iya layya da shi قال نعم aka ce iya isa ولن تجزي عن أحد بعدك amma bayan ka kuma wani ba zai yi da wannan ba ya kai muka yi wa izini ka yi to wannan sai annabi yawa an hana abu amma ya ga dama sai ma izini kai amma izini ka yi Allah ya ce a abu in ya ga dama kai sai a ce to kai kada ka yi din kuma shikenan a gurin Allah ma kada ka yi din wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama na'am باب الخروج إلى المسجد ka gani irin abin da ya faru daga da da Abbas lokacin fatahu Makka ta ko نعم da aka zo aka haramta su kaza aka haramta kaza a shi baitullahi aka haram kaza sai aka hana cire shi ita maka an hana cire bishiyoyinta da ƙayata da wane ne abbas ya ce ya rasulullah sai dai ku tsaure muna amfani da shi a makabartu da kuma wajen rufi A- manzo Allah sai ya ce to shike aka ce to shikenan sai dai tsauran kaga a take manzo Allah ya musu togon wannan alayhi salatu wassalam sharu kenan wannan sai annabi in ba manzo Allah ba wanda zai haka sai sai sharu yawa abu a haramun ne sai a keɓance ka da shi yawa abu halal ne sai a ce gashi kamar irin tsauran sai da faɗi mako نعم kaga da wannan auren sayyidina ali da yazo zai mata kishiya gashi yin banki ma da bala ko minan nisa'i masana wasu la sauru ba haka Allah ya faɗa ku ku auri mata ko ɗaya ko biyu ko uku ko hudu duk kana da damar da zaka yi amma kaga yazo sai sayyidina ali yazo zai auri zai wasu sayyida fatima kishiya manzo Allah sai ya hana saboda in an yi auren za a bata mata kuma bata mata zai kai ga shugaba abu kuma ya kai ga shugaba kuma ya kai ga Allah to nan sai aka ce a'a ba a yadda ya auren ba mazala ya ce la'azun summa la'azun ya ce ban yi izini ba ban yi izinin wannan auren ba yawwa to ka sai sharu sai annabi sallallahu alaihi wasallama na'am to irin sa ne nan
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر fita zuwa wajen sallar idi digirin mimbarin ba tare da an yi amfani da mumbari ba
نعم
حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر جعفر قال أخبرني زيد عن إياد بن عبد الله بن أبي سرهم.
عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفجر والأضحى إلى المصلى in ji abu sa'idi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fita a ranar karamar sallah da babbar sallah zuwa wajen sallah فأول شيء يبدأ به الصلاة farkon abin da shugaba yake farawa da shi in ya fita shine sallah ثم ينصرف sannan sai sallah ne daga sallah نعم ثم فيقوم مقابل الناس sai kuma ya ya- ya miƙe yana mai fuskanto mutane والناس جلوس a halin mutane suna zazzaune ala- ala sufofin akan sahunsu فيعيدهم ويؤذيهم yake ne ya musu wa'azi ya musu wasici wa- kuma ya umarce su وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه idan ya zamo yana nufin zai yan wato zai tura wata runduna zai yanke zai ware wata runduna to anan ne manzo Allah sai ya ware su sai a- a- a aika su أو يأمر بشيء أمر به ko kuma in yana nufin zai umarni da wani abu anan ne manzo Allah sai ya umarni da shi ثم ينصرف sannan manzo Allah sai ya juya alayhi salatu wassalam qala abu sa'id abu sa'id yace ألم يزد الناس على ذلك ya ce mutane ba su gushe ba akan wannan in an zo masallacin idi ana zuwa sallah ba a fara yi sai na abakar da ya zo haka ya ci gaba da yi sai na umar sai na usman sai na ali duk haka halifofi su suna ta yi yawa sai an fara sallah tukunan sai a zo a yi hudu ba daga baya حتى خرجت على مروان wa huwa amin yace har sai da wani lokaci na fito tare da marwana wa huwa amirul madinati alhalin shi marwana dan hakan yana hakimin ma'awiya a nan madina bayan kaga lokacin su nan halifofi manyan kwaya hudu sun wuce kenan ma'awiya yana kan khilafa yana amirul muminina saboda haka hakiminsa a madina shine marwana dan hakan yace sai a wannan lokacin na fito fi abaha outfit a cikin sallar idi ko babba ko karama
فلما أتينا المصلى in ji abu tsiri ya ce yayin da muka zo wajen sallar idi إذا من بن بناه كثير من السلف ya ce sai ga wani mambari kasiru dan dan- kasiru dan salti ya gina shi an ce shi ku kasiru gidansa yana nan waje kusa da wajen inda ake idin ne ya gina wa marwana mambari فإذا مروان يريد أن يلتقيه قبل أن يصلي ya ce to sai ga marwanu ya zo yana so ya hau mambarin tun kafin ya sallah zai hau zai fara yin hudu ba maimakon abin da yake sunna a fara sallar ai hudu ba shi ko marwanu da ya zo kawai sai ya zo zai hau mambari فجز zai fara yin hudu ba فجبت بثوبه ya ce abu sa'idin ita sai na rike tufafinsa na tunyo tufafinsa lokacin fa ana tsoron banu umayya shine hakimi kasan sahabban mazan Allah akan gaskiya to ya ga an zo da abin da ya saba sunna sai ya kama shi i tunyo tufafinsa فجبزني ya ce shi kuma marwana sai tunye tufafinsa ya ci gaba da hawa mumbarin فارتفع sai ya hau kan mumbarin فخطب قبل السلام sai ya hudu batun kafin a yi sallah فقلت له in ji abu sa'idin ya ce sai na ci da shi غيرتم والله ya ce ku dai wallahi kun canza kun canza sunnar annabi ba haka lamari yake ba قال أبا سعيد faƙala sai ya ce a ba sa'idi ya a ba sa'idi نعم قد ذهب ما تعلم wai shi marwana sai ya ce abu sa'id al-hudiri abinda ka sani ya fi wuce yake ga fa sahabban manzon Allah abinda ka sani fa wannan fa ya tafi fa qultu وقلت abu sa'id yace ni kuma sai na ce أعلم والله خير مما لا ya ce wallahi ma abin da na sani shine mafi alheri da abin da ban sani ba don ni na zo na da manzon Allah in ji abu sa'idin na ga abin wannan abin da na sani shi ya fi alheri فقال sai marwana da ya dan kare kansa إن الناس لم يكونوا يدرسون لنا بعد الصلاة ya ce to ai in mun ce za mu hudu ba a bayan sallah mutane ba sa zama su ji hudu ba tamu ne faja altuha qabla salati shi yasa sai na sanya ta ni kuma nake yin ta kafin sallah in mun sa bayan sallah ba to ka san a wannan lokacin abubuwa sun faru yawanci in sun zo na hudubar sai a yi ta suka musamman ga ahlul baiti lokacin banu umayya abinda aka yi ta yi kenan kuma in an zo na hudubar sai a yi ta yaban su shugabanni da sarakuna a- a- a wuce gona da iri gurin yaban nasu kuma musamman sai da na ali yawwa ai ta taba janibin ahlul baiti ai ta to to kawo ko wannan ba za ta yi ba dan haka su sahabbai da mutanen kirki in an gama sallah za a hudu ba su kowa ta shi tafiyar sa to su kuma lokacin sai suka sanya ta kafin hudu ba abuwa ne dai mala akai ashin Allah kiyaye آمين باب المشي والركوب إلى الإيد babi kenan tafiya za ga mu tsaya na alhamdulillah